الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا مسلمين waɗanda suke halarci a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu a kafafi daban-daban ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsalki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau juma'a bakwai ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda daidai da bakwai ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam bisa ga lissafi na gregorian calendar lissafi wanda aka kakaba muna haihuwar annabi isa na da shekaru 2025 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya karbi azumanmu ya karbi sallolinmu ya karbi sauran ibadodinmu sa'annan ya biya muna dukkanin bukatunmu yau shine karatu na biyar zama na biyar kuma kaset na biyar a cikin karatunmu na wannan shekarar gabanin fara karatun zan karɓa tambaya wadda wani mai tambaya ya turo yana cewa shi dai ba ahalus sunna ba ne amma yana mamakin yadda malaman sunna za su rika jingina cewa annabi Allah ya sanar da shi lailatul qadari ko ya sanar da shi wani abu kuma ya manta shi ya za a ce annabi ya mance wahayan Allah to alhamdulillah ban san aqidar da yake akan ta ba mu dai muna bisa aqidar sunna aƙidarsu ɗan hodiyo wadda ta tabbatar da dukkanin abin da alƙur'ani mai girma ko kuma hadisai ingantacci suka tabbatar su da na san tashi aƙida da ba mamaki a cikin littafa aƙida shi mayan ba shi ansa mukan samu wannan da kirista ya zo da tambaya ko kuma ya zo da batanci ai musulunci ya ce a yi jihadi musulunci ya ce a yi jihadi kaza kaza kaza yana rufe baki sai in mayar mishi da bullet bullet waɗanda suke cikin bible cewa kisan gilla mafi girma da aka taɓa yi duniya na rashin imani yana cikin bible book of samuel ko kuma yace samuel 15 first samuel chapter 15 verse 1 first samuel chapter 15 verse 1 ba a taɓa samun kisan rashin imani kamar wannan kisan ba kuma ubangijinsu yake samuel ji yayi wannan kisan irin wannan kisan shine adolf hitler ya ara ya je kashe kusan mutum miliyan 29 daga cikinsu akwai yahudawa miliyan 6 sannan irin shi ne joseph stalin ya ara ya kashe kusan mutum miliyan 74 sannan ya rusa dukkanin ɗakunan ibada waɗanda suke rasha gabaɗai daga baya zo gina coci-coci guda dubu hamsin sannan ya ba mu amsa ga gospel of luke gospel of st luke chapter 19 verse 27 ya ba mu amsa annabi isa kamar yadda suke faɗi yana faɗin ku je ku samu makiyana ku kada su ku yanka su kuda ku gabana ne kana kawowa zai ce maka ai akwai bayani ko there is explanation wannan ayar is not literal it is parable it is parable in ce to duk ayar da kai ji cikin qur'ani an ce a kashe wani ko a je a yaki ita ma tana da explanation rashin adalci ne kuke muna in kun ɗauki namu ayoyin babu explanation kuma naku babu explanation don haka kenan littattafan mu na kashe-kashe ne in ku naku na da explanation mu ma namu na da explanation duk inda Allah ya ce a kashe ko manzon Allah ya ce a kashe yaƙi ne za wurin yaƙi ko ina ne za ka tarar da cewa bisa ga wani sharaɗi ne wannan sharaɗi shine idan an yaƙe ku Allah ya ce ku rama to duka ayoyin jihadi sun ta'allaka ne idan an yaƙe ku kuma ku yaƙa ba kwanci za ku yi a riƙa kisan ku ba ko yana a suratul bakara Allah madaukakin sarki yana cewa wa qatilu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah madaukakin sarki ya ce wa qatilul ladzina yuqatilunakum in kun tashi yaki ku yaki waɗanda suka yake ku waɗanda ba su yake ku ba don sun ce ba su addinin ku Allah bai ba ku dama ku yaki su ba ko ku ina ku addini sai su nasu addini lakum din, din lakum dinukum waliya din naku addini na gare ku nawa na gare ne kuma la ikraha fi dini babu cilastawa a cikin addini ya je ya yi bauta ma duk abin da zai bauta ma kai kai taka bauta kada ka yaƙe shi har sai fa in ya yaƙe ka Allah ya ce wala ta ataddu ko kada ku tsallake iyaka kada zan ku za ku fara kai hari ku za ku fara kai yaƙi ku bari su fara taɓa ku sannan a wani gurin Allah ya ce uzina أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
wayannan ayoyin mun sha wahala da su shekarun da aka yi boko haram sai da aka je har maiduguri aka gayyato min muhammadu yusuf aka ce ya zo zai yi mukabala da ni na ba shi sharuɗin mukabala ya ce ba zai iya ba ya gudu aka ɗauko aka ɗauko shakau ya zo sai da yi min kasa shidda cikin garin sakkwato ya gaba kasusuwa ne shida na yi guda ya rushe shida ɗin aka samu ɗan boko haram sama ga ɗari suka tuba suka aji boko haram suka dawo bisa ga hanya ta gari suka ce jinina ya halatta suka kewaye gidana suka ce za su kashe ni muka sha wahala dai muka kai muka komo muka ta yi to dama harka gwagwarmaya harka wahala ce ko? to Allah ya ba da izini ne kurum ga musulmi su yaƙi waɗanda suka yaƙi su in an yaƙe ku ku yaƙa in ba a yaƙe ku ba kada ku yaƙa dukkanin ayoyin da suka zo suka ce a yaƙi a yaƙi a yaƙi kafirai a yi ne duka bisa ga wannan sharaɗin suke tafiya in sun yaƙe ku kada ku zura ido ku yi kallonsu ku rama an fahimci wannan kada ku zura musu ido ku rama ko kuma in sun shigo wajen gurɓata muku addini sun ce su musulmi ne sa'annan suka yarda suka zo shi ma wannan ga laifin ƙasa ana kira na treason felony ko ga laifin ƙasashen duniya na yau laifin shi shine kisa duk da yake wannan ba shine topic ba amma kiristoci ma da dama online na samu wasu sun musulunta wasu sun ce in sun musulunta za a kore su shagunan su ba za su iya ba amma mai ta tattauna irin wannan da su matuƙa musulunci bai yadda da tashi a hankali ba ka bar mutum ya nashi addini kai ka je kai naka addini to game da tambayar da yake yi wai mun ce annabi ya manta wahayi ai ba mu muka ce ba Allah da kanshi ya faɗi ka koma suratul a'la Allah madaukakin sarki na cewa sanuqri'uka falatan sa sanuqri'uka falatan sa إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى مدوكاكين سركي يتي سنقرئك سين حرفي ne na istiqbal da kuma istimrar cewa nan gaba haka ma abin zai dore za mu ci gaba da karantar da kai na uka za mu ci gaba da karantar da kai falatansa ya zan ba za ka manta ba da an faɗa maka za ka riƙe illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ya mantar da kai shi ma da hikima in ka manta wannan abin akwai hikimar manta shi hukunci yakan zo ya yi nauyi annabi yana jin nauyin hukuncin nan bai jin daɗi yana kallon al'umma shi suna cikin kunci sai Allah ya shafe wannan ayar cikin zuciyar annabi da zuciyar kowa sai awaye gari kowa ya zo karanta ayar ya manta ba mai ko mutuna ayar har kiyama ta tsaya sai Allah ya saukar da wata aya mai sauki domin yayi alƙawalin sauƙaƙa ma al'ummar annabi domin darajar annabi
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها
Allah maɗaukakin sarki ya ce manan sah min ayatin ba mu shafi wata aya mu shafi hukuncinta abinda nasu shi ne ɗauke abu daga bagiren shi zuwa wani bagire mu ɗauke hukunci daga nan mu kai shi can ya zanda hukunci shine halaccin giya daga baya aka haramta giya ko? da hukuncin azumi in kana iya azumi ni ina iyawa kowa na iyawa muna wahala ko ba mu iya wahala in mun ga dama mu yi in mun ga dama sai mu ciyar makin azumi wa alal ladzina yutiqunahu wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin Allah madaukakin sarki ya ce akan waɗanda suna da iko yin azumi kamar ni da kai da shi da ita kowa na iya azumi kawai gari ya waye sai gaza a wani biki sai ya aje azumi sai ya ciyar da miskini daga cikin mutane akwai wanda yana iya azumi cikin sauƙi akwai kuma wanda sai ya wahala ko wani kuma yana cutuwa irin mace mai shayarwa wata ma tana iya cutar da abin da take shayarwa ko? musamman cikin najeriya inda ake da yunwa ba ruwan nono daman ta ɗauki azumi kuma ba wani abincin kirki ke gare ta ba ina labarin ruwan nono yaro zai ta wahala sannan ita kanta mace idan tana shayarwa ta shayar ɗaya ta shayar biyu zuwa a zahar za ta ji cikin ta yayi wayan ko kamin ka lalaba sai ka same ta kwanci ana mata shi ta ta kasa tashi to sai Allah ya kasa biyu waɗanda suna iya yi babu wata wahala ya tsiƙunahu da gairi mushakka aka ce an shafe hukuncinsu dole ne sai su yi azumi su kuma waɗanda suke idan sun yi shi ya tsikunahu suna iya yi ne bi mushakka tare da ainihin cutarwa tare da tsananin wahala sai aka ce to hukuncinsu su an tabbatar da shi su ci gaba da aji azumi suna ciyarwa hadisi yana nan cikin sahihul bukhari a sahu kutubil musannafa daga abdullahi bin abbas habarul umma da haka kun ga wannan hukuncin ya zo a shafe aya a shafe hukuncin aya ko to Allah ya ce ba mu shafe aya aunin siha nunsiha daga annisiyanu yake ansa rufa'i ne shine nunsiha sai zan nuno ai mata dumma au nunsiha ko kuma muka mantar da kai wannan ayar ashe Allah na mantar da annabi aya ko ashe ana iya mantar da shi aya a waye gari wannan aya ta fita kan kowa kuma ya taba faruwa gari ya waye wani sahabi ya je karanta aya sai ji ya manta ya samu dan uwan shi shi ma ya manta ya samu dan uwan shi ya manta aka zo har shi annabi ya manta to in Allah ya aikata haka yace yace na atibi khairin minha idan kuka ga mun yi muku haka mun shafe aya cikin kwakwalanku gabaki daya to za mu zo da wadda an mafi alkhairi bisa gare ta au misliha ko ko mu zo da wadda akwatan kwacin ta wajen alkhairi ba mamaki ya zan tafi sauki akwai hanyoyi biyu waɗanda za su tuke kauri ɗaya ko amma guda tafi inuwa tafi sauki to da an ɗauki mai rana kuma duka dai wuri guda za a tuke lada ɗaya ce za a samu sai Allah ya ga tausa al'ummar annabi tunda annabi mai tsananin tausa al'ummar shi ne don shi ne Allah ce laƙad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah madaukakin sarki ce lallai tabbas qad bi kulli tahqiqin ja'akum rasulun wani irin manzo mai girman daraja ya zo muku laƙada ja'akum rasulun min anfusikum kuma daga cikinku a wata kira'an min anfasikum daga cikin mafi ɗaukakanku azizun alaihi ma'anittum duk abin da yake ba ku wahala to wannan abin mai nauyi ne ga annabi duk abin da yake wahal da ku ya cutar da ku wannan abin annabi yana tsananin jin ciwo bai iya bacci tunani yake al'ummashi al'ummashi don haka ko lokacin mutuwar annabi annabi mala'ika na ɗiba ran annabi annabi ya ɗaga hannu yana Allahumma ummati Allahumma ummati Allahumma ummati imamu muslim ya zo da hadisi a sahi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin sallah sai karanta wasu ayoyi annabi ibrahim ya roƙon ma al'umma shi sauƙi duka annabin da ke cike ayar ya roƙon al'umma shi yana ɗan nuna al'umma shi a sassabta musu ba su sani ba ne sai shi annabi ga aito shi ya fi kowa cancantar wannan sai ya ɗaga hannu ya kama allahumma ummati yana kuka yana allahumma ummati shi ko allah bai jiwo kuka annabi muhammad nan take sai ga mala'ika jibrilu ya sauko ya ci ya muhammad allah ya ci ya ji kukanka ya saurari kukanka don haka kai shiru kai haƙuri ya ɗaukan maka alƙawali gobe kiyama zai sa al'ummar ka aljanna har sai zuciyarka ta ji ta gamsu don shi ne cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda za a sa aljanna wanda bai taɓa aikata alkhairi ba bai taɓa aikata alkhairi ba imani kawai ya taba yi shi kenan bai taba aikata alkhairi ba sallah bai taba yi ba amma a ɗauke shi a jifa shi aljanna saboda darajawa daraja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan aya ta yi nauyi ko hukunci yayi zafi sai Allah ya mantar da kowa shina illa ma sha Allah ko innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa au nunsiha au nunsiha ruwaya wadda ta zo da nunun da sinun an gane nunsiha da ha'un ba wadda ta zo da alif ba ba wa- ita nake magana ai mai alif aunan sa'aha ko kuma muka yalwata ta ba wannan muke magana ba muna magana nunsiha na ati bi khairin minha aw misliha don haka ka koma kai karatu ku alittafanku na tabbatar da cewa zai iya baka amsan wannan tambayar na taba hada karatu kusan na kwana shida kan wannan rashin lafiya ta hana a gudanar da karatun wata rana nan gaba in Allah ya so zan gabatar da karatu mai faɗi aka wannan topic wanda zai sa al'umma da dama su gamsu da abinda waɗannan ayoyin ke ainihin karantarwa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai ci gaba da karatunmu to muna akan lailatul qadri mun yi bayani ra'ayoyi na malamai na ce a yanzu na fi karkatuwa ra'ayi na malaman da suke ganin tana jijjiyawa ne daga shekara zuwa shekara ko? ta yiwu shekarar da aka saukar da ƙur'ani ta faɗo 25 ne ya zalle latul ƙadari akwai wannan daren tun ba a saukar da ƙur'ani ba to sai ga shi lokacin saukar da ƙur'ani ya zo daidai da ta faɗo 25 sannan wani lokaci annabi ya yi sallah da laka ko cikin masallaci yana sujuda akan laka da ruwa 23 ga wata wani lokaci kuma 21 ga wata sa'annan 27 ga wata kuma ya hau min bari ya ce a kirdade ta yana tunaninta jama'a da dama sun cafka sun rika 29 ga wata ma eh, dare 29 shi ma wasu malamai sun ɗauki shi sai zan tana yi tana jujjuyawa ne don haka ka game wuturi na goma na ƙarshe ka rika su kon kuma kun ga akwai alkhairi ciki saboda in ya faɗo 27 ga wata misali to ai kuma kayi ibada 21 kayi da uku kayi da biyar kayi da tara ka- ka samu ƙarin lada ka samu ƙarin ɗaukaka kaga ai an zo maka da abin da yake mafi alkhairi ko malamai suka ce ya sauke ƙur'anin yake jimhurin malamai suka ce an sauke shi ne daga lauhul mahafuz a ranar a wannan daren na lailatul qadri zuwa ina zuwa baitul izza fi sama'id duniya wani bagire ne mai tsalki wanda mala'iku suke kewaye da wannan gurin kamar yadda su ne suke kewaye da lauhul mahafuz aka ɗauko shi aka ciranto shi aka kawo shi nan wasu malamai suka ce hadisin da ya zo na abdullahi bin abbas wanda ya zo da wannan hukuncin bai inganta ba don haka dai a kogon hira an fara saukan mu annabi wahayi ne a daren lailatul qadri don shi ne aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadri an fahimci wannan waɗannan ra'ayoyi ne biyu na malamai to sai muka ɗauki yawaita ibada a cikin waɗannan kwanakin goma na ƙarshe musamman wuturi ko da kuma irin falalolin da za ka iya samu jiya muka ɗauki wanda yake a garin makka idan ka samu dama kada ka yadda ka zamo cikin waɗanda suke zaune a cikin najeriya a goma na ƙarshen ramadana duk goma na ƙarshen ramadana su yi ma kana garin makka kana cikin masallacin ka'aba a yi sallan tarawihi da kai e an gama tarawihi ka miƙe kai ta ibadodi ga ibadodi nan daban-daban daban-daban da za ka yi ko ga abubuwa nan masu albarka ga ɗawafi nan wanda ya ɗawafi kaga ga hajarul aswadi tare da kai wanda na yi bayani duka a kansu jiya ko kuma na yi bayanin su a tafsirin suratul isra' sa'an nan ga wurin sa'ayi tsakanin safa da marwa ai duka yanzu ya dawo cikin masallaci ko? wanda Allah maɗaukakin sarki shi ya horo da a yi sa'ayin alaran makana iya ara muna aya إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم kaga Allah ya ce ayi wannan sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wanda nayi bayanin shi a cikin tafsirin suratul Isra'i bayani mai tsawo shi ma aiki ne mai albarka aiki ne mai matukar lada sa'annan ga ruwan zanzam waɗanda da ka ɗauka duk abin da kake nema da ka sha ka dace ga ka cikin masallacin Ka'aba kayi wannan sallar wadda za a rubuta maka kayi ma'alla raka'a ɗai ɗai ɗai har raka'a biliyan goma sha biyar ko mu ce raka'a biliyan goma sha hudu da miliyan ɗari bakwai da hamsin ko wace raka'a na da sujuda biyu kaga kenan wajen sujuda biliyan talatin kai iblis duk lokacin da ɗan adam ya yi sujuda hadisi ya inganta duk lokacin da ka yi sujuda ɗaya iblis zai riƙe zai ɗora hannun shi saman kai yana kuka yana wailun ya kai cuna ya baƙin ciki na umirtu bis sujudi ni an hore ni in yi sujuda falam asjud ban yi ba wa umira ibn adamu bis sujudi fa sajada amma ga ɗan adam an ce yayi sujuda yayi sujuda wailulli sai ya aza hannu bisa kai yana kuka yana bakin ciki yana faɗi wannan bawa ya kukuta wannan bawa ya tsira to a wannan daren za a rubuta ma kayi ma Allah kusan sujuda biliyan talatin don haka za ka sa iblis kuka biliyan talatin ya ka gani sannan ka ce ka sha ruwan zanzam waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzama lema shiribala ruwan zanzan magani ne ga duk buƙatar da aka sha su dominta mulki ne kake yada daga hannu roƙi Allah mulkin ɗebi ruwan zanzam yanda ake shan su kuma za ka sha su sai ka cika cikinka ciko na musulunci fa domin kada wani ya zo ya sha ciki ya mai raƙo-raƙo haka kamar koke da koke ko za a gauni ya koma ya kwanta yana nishi ya sha ruwa ba haka ake nufi ba ka sha bakin sha dai na gwargwado kurbi uku masu kyau na waɗannan ruwan zanzam kuma ga ka daidai wannan gurin guri mai albarka ga shi annabi ya ce ma'u zamzama lima shuribala ruwan zanzam magani ne ga duk buƙatar da aka sha su domin a same ta duk abin da ka sha ruwan zanzam domin ka samu Allah maɗaukacin sarki zai baka wannan abin ko malamai sun ce wallahi mun gwada mun gani sai dai su ba kamata ko kai ko shi suke ba yanzu duk wanda ya sha ruwan zanzam daga cikinmu me yake nema Allah ba ni kuɗi Allah ba ni mulki Allah ba ni menene Allah ba ni menene ko? duka duniya ce kawai za mu ɓata lokaci ga nema to amma su manyan magabatanmu da suka sha ruwan zamzam ba duniya suka biɗa ba akwai abin da suka nema umar alfaruk ya tsayi gon rijiyar zanzam ya ɗibi waɗannan ruwan ya ce ya Allah waɗannan ruwan na ɗibe su ne zan sha su ne ba don in samu dukiya a duniya ba ba don in samu ta bukata ta duniya ba ya ce Allahumma inni a sharabu holi zam'iyyar milkiyama ya Allah na sha waɗannan ruwan zanzam ne domin kishirwar yinin kiyama kishirwa ce ta sama ga shekara dubu hamsin wadda mutum zai ji kamar ya lashi ƙasa saboda bala'i kamar mutum ya lashi ƙasa saboda bala'in kishirwa to wannan kishirwan ce umar yake magudu gudu ya ce Allahumma inni ashrabuhu li zam'i yawmil qiyama ya Allah na sha waɗannan ruwan ne ba don samun mulki ba ba don samun dukiya ba ba don samun wani girma ko daraja ko ta ɗaukaka ta duniya ba Allah na sha waɗannan ruwan ne domin kishirwar yini kiyama tare da cewa yana da satifiket ɗin shi ta aljanna mato a nan duniya wani babban malami daga cikin manyan malaman musulunci wanda bai kasa imamu malik da ilimi ba shi ma ya ci ya sha ruwan zanzam shi ma ya sha ne don ya samu mulki ko ko don ya samu wani abu na duniya ɗan zamse karanta hadisi ya ce ya Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzama lima shiri bala ruwan zamzam magani ne don duk bukatar da aka sha su dominta da ka sha ka roƙi Allah za ka samu ya ce to ya Allah na sha waɗannan ruwan ne le a fashi yau mil kiyama domin ƙishir wannan tainin kiyama sannan sun mashari bahu sannan ya ɗauki ruwan ya kafa ya sha kaga su kiyama ta fi musu ko? wanda Allah ya ba annabi labari cewa lahira ta fi mishi duniya walal akhiratu walal akhiratu khairul laka min al-ula yace wallahi lahira ita ce mafi alkhairi gare ka bisa ga al'ula bisa ga wannan duniya da ka sani bukatocin da duk zaka roka ka fara gabatar da lahira gabanin duniya ko domin Allah ma ai yayi bayanin masu addu'a nau'i nau'i ne a suratul bakara cikin su akwai wanda ke cewa rabbana atina fid dunya wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah madaukakin sarki ce daga cikin mutane akwai wanda in yazo addu'a ya Allah ka bani mulkin gari kaza ya Allah ka bani sarauta ya Allah ka bani dukiya ya Allah ka bani tsare duka addu'ar ta kare ne ga duniya gaba ɗaya yace to waɗannan ba su da rabo a gobe kiyama amma daga cikin su akwai wanda yake cewa me ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار daga cikinsu wanda akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ba ni kyakkyawa a duniya Allah ba ni abu kaza mai kyau Allah ba ni abu kaza mai kyau Allah bai hana ka ba abinda duk kake sha'awa na duniya in dai ba na haram bane Allah bai hana ka ba in dai ba na halaka bane wa fil akhirati hasana haka ma a lahira ya Allah ka bani mai kyau wa qina azaban nar sannan ka tsare mu daga azabar wuta sannan ko abubuwan da suke halal na duniya irin shugabanci shi ma annabi yayi kashedi cewa ba kowane mutum ne ke iya cewa ya Allah ba ni shugabanci ba abu zare al-ghifari ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in bai yi kuri ba ma yana cikin waɗanda aljanna na can na kukan yayi sauri ya mutu ya shige ta abu zarrin al-ghifari yace ya rasulullahi naga kana ba mutane shugabanci ni ga ni gefe an kyale ni ina cikin waɗanda suka yi wahala cikin musulunci ya rasulullahi a naɗa wani mukami sai annabi ya sa hannun shi ya daki kirjin abu zarrin ya ce ya kai abu zarrin in na karajulun da'ifun ya ce ya kai mutum ne mai rauni ya ce latas al'anil amara kada ka taɓa roƙo game da shugabanci kada ka taɓa roƙo ya ce domin shugabancin ba alkhairi na ba ya ce awwalu ha malama farko shugabancin zargi ne mutane fitasci ta zargin ka sace dukiyar hukuma ko wa awsatuha nadama sannan tsakiyar mulkin nadama ran da dukkan aje shi shine tsakiya gare shi zaka dawo kana da dama inda ma baka yi mulkin ba ran da ka je hand over wa akhiruha sannan karshen ta khizyun yawmal qiyamati walakanci ne ne kiyama zaka je ka tashi cikin sarka kayi shari'a da mutum miliyan 210 na Najeriya ko kayi shari'a da mutum miliyan 5 na jihar Sokoto ko ka yi shari'a da mutum dubu ɗari uku na local government ɗinka ko mutum dubu ɗari biyu wallahi duk da jinjiri na goye sai Allah ya buɗe bakin shi ya yi shari'a da kai don shi ne wani lokaci da umar alfaruk ya fita cikin dare tare da abdurrahman bin au suna yawo cikin dare domin su ji kukan mutane suna cikin yawo sai ji wani yaro na ta harguwa ya zo mu matan nan wai ke ba ki kama yaronki ta ce wallahi to ai umar ne dalilin da ya samu kai haka umar ya cuce mu hankalin shi ya tashi ci to me umar yayi kuma ta ce to umar yana ba da albashi ga kowa domin a gwamnatin umar kowa na da albashi kowa na da albashi ma'aikaci da wanda ba ma'aikaci ba civil servant da wanda ba civil servant ba kowa na da albashi to amma bai fara baka albashi sai an yayi ka kaba shan nonon uwa tace shi yasa na yi ko na yi kokari na yaya yaron tun bai isa yayi ba don a fara bashi albashi shi kuma shi yasa yake mana wannan irin harguwa yana kuka sai umar ya aza hannu bisa kai ya ce bon ya tabbata ga umar gobe kiyama ya zai huskanci allah bon ya tabbata ga umar ya cuci jariran mutane ya zai fuskanci allah umar alfaruk fa abubakar filjanna wa umar filjanna haza ni sayyida kuhuli ahalil janna abubakar da umar su ne senate president da deputy senate president na aljanna gobe kiyama amma tare da haka dibi abin da yake don haka kada ka mai da hankali ga roƙon duniya ko idan ka ce Allah ba ni kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana kuma a lahira ma ya Allah ka bani mai kyau ka daina mancewa da lahiranka rayuwar duniya yan kalilanci duka kwana nawa ne za ka yi duniya mai shekara 100 shi yake da kwana 36 mai shekara 100 sannan mai shekara 100 tuntun nawa ya cikin jin daɗi tun yaushe ma ya yi ban kwana da jin daɗi ɗan shekara 100 dai tun yaushe ya yi ban kwana da jin daɗi toron da ya bar ya tashi ya ruga da gudu ya yi kekewa ya shigo cikin jama'a a yi da shi tun lokacin daɗin duniya ya ƙare gare shi yanzu an ɗebe shi cikin komai ya ritaya cikin komai ya koma gida ya zauna tsaran shi ma sai dai a ce a garin kano akwai ɗaya classmate ɗin shi a garin zazzau akwai ɗaya a garin ina akwai haka ne kuma da an ɗauka lissafi duk lissafin da aka ɗauko za ka ga an ɗauka lissafi shi ana sa shi cikin matacci yau in yaro ne allah ya gwada mana auren wannan yaron sai kaga an ɗebe shi ko ɗan shekara ɗari ana dibin ba zai ga auren wannan yaron ba ko menene na duniya an ɗebe shi ya kwan cikin rauni ya tashi cikin rauni abinci ma bai jin test bai jin daɗin abinci sannan nawa yayyo cikin ƙurciya na wahala ana makaranta an goya jirka an yi firamare an goya an yi sakandare an goya an yi jami'a ana ta ana alutan neman aiki ana ta ana ta wahalar duniya Allah haɗa shi da hatsabibiyar mata tana wahalar shi ta gama wahalar shi hatsabiban ƴaƴa sun taso suna wahalar shi nawa yayi cikin jin daɗin ma kwanan 36 don haka duk lokacin da kace fi duniya hasana to ka haɗa da wafil akhirati hasana sannan ka haɗa da waqina azaban nar ya Allah ka tsare mu daga azabar wuta don haka abdullahi ibn al-mubarak shi kan da ya ɗauko ruwan zanzam ɗin ma sai da ya karanta hadisi kuma ana son ka yi haka ka ce ya Allah annabi muhammad ya ce ma'ur zamzama lima bala ruwan zamzam magani ne ga duk buƙatar da mutum ya sha su domin ta to ya Allah ga ne zan sha kuma ni na san annabi muhammad bai ƙarya ga buƙata ta ga buƙata ta ka ɗebo na duniya ka ɗebo na lahira ka haɗa sai ka sha idan ka sha ka ba da lokaci ka gani sai dai Allah bai son ka ce na sha Allah ya hana mini domin akwai wanda ya Allah Allah ka bani mulkin nan to amma kuma yana cikin waɗanda an rubuta su sati mai zuwa za su mutu sai Allah ce to ku ɗauki addu'an nan tashi maimakin mulki ku ƙara mai shekara talatin na rayuwa shin ba ba shi abin da ya fi alkhairi bisa ga abin da ya roƙa ba ko kuma a zai hau mulkin amma idan ya hau mulkin wata uku bayan hau mulkin zai mutu ko ya hadarin jirgi ya fita hayyacin kanshi ya koma mahaukaci ya koma duk da wando sai an samu mataimaki ya dauki mulki bagas ya zauna haka har ya kai ga mutuwa sai Allah ce to da ku bashi wannan mulkin ku ƙara mai shekara 20 cikin rayuwar shi kuma ku sa 20 masu daɗi masu albarka yana cikin abubuwa uku da Allah ke yi da addu'a bayi waɗanda ba mu sani ba wannan hadisin na abdullahi bin al-mubarak kana iya samun shi cikin littafin irwa'ul galil fi takharij ahadisi manaris sabil a juz'i na hudu shafi na 320 zuwa shafi na 325 daidai hadisi mai lamba 1123 da littafin shu'abul iman na imamul baihaqi ga fathul bari na al-hafiz ahmad bin ali ibn hajirin al-askalani ga kuma tarihu bagadad na imamu qadim al-bagadadi da sauransu da sauransu ya tabbata shi haka yayi haka ma daga cikin waɗanda suka sha suka gwada domin wani ya ce malam ya ce a sha ruwan zanzam ni na sha gashi ban samu biyan bukata ba ba malam ya ce a sha ba in ba kana so ka ce an yi ƙarya ba malam ya kamata ka ce ya yi ƙarya ba ka fito ga fili ka faɗi wanda kake nufin ya yi ƙarya abdullahi bin abbas habarul umma shi ma ya sha ruwan na zanzam da ya sha ruwan zanzam shi abin da ya roƙa ya ce allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in abin da ya roƙa kenan ilimi mai amfani Allah ya bashi ilimi sai da ya kasance da bangon gabas yamma kudu da arewa zuwa ake gurin shi ana karbar hadisa annabi kuma ana karbar tafsirin alkur'ani sai da annabi ya dafi kirjin shi yake Allahumma allimhu ta'wila Allah sanar da shi fassara alkur'ani ya tashi mutuwa kuma ya mutu aka dauke shi aka dora cikin kabari ana dora shi cikin kabari kabarin ma ya ji babban malamin musulunci ne aka sa ciki sai kabari ya ɗauki kira alƙur'ani ya ayyatuhan nafsul mutum ya ayyatuhan nafsul mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati
don haka kun ji addu'o'in da shi kuma abdullahi da abu sai ko don kai ma ka sau waɗanda za ka yi ba kuma ƙirƙirarwa ne ba ka duba littafin al-mustadrak al-sahihai ne na abu abdullahi al-hakiman ne sabo ne a jizin farko shafi na 473 da kuma littafin al-musannaf na imam abdulrazzaq as-sun'ani a jizin na biyar shafi na 113 za ka ga wannan imamu shafi'i soja ne na musulunci kuma malami ne yana son ya ƙara samun ƙarfi na aikin soja domin a fita da shi jihadi ya yi ma'alla aiki sannan kuma yana son ya samu ilimi lokacin da babu yaƙi ya zauna a cika zaure ana karantar da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani mai girma don haka lokacin da ya ɗauko ruwan zanzam ya sha sai ya sha don abu uku abu uku ya roƙa bari mu ji shan duniya ne duka abubuwan nan na farko ya sha lirrami domin idan ya harba ya zan bai kaucewa tun lokaci idan aka je da shi yaƙi in ya harba sau goma zai kashe mutum goma wai faran da ba a samu sa'a ba ne zai kashe tara cikin goma in ya kashe tara cikin goma ran nan ba a yi sa'a ba ne na biyu ilmi domin ilimi ya ce da na ɗabi ruwan zanzan bakin rijiyar zanzan sai na roƙi Allah ilimi na kwankwaɗi ruwan zanzan ya ce faha ana kamata rauna ya ce tuga shi nan dai yanzu kamar yadda kuke gani na imamu shafi'i sai da aka bugi bangon gabas yamma kudu arewa ana faɗi ina malami kamar imamu shafi'i aka rasa saboda tsananin ilimin shi Allah ya ba shi ilimin tsagowa ya fitar da hukunci cikin aya sai ka ce wahayi aka yi mishi ayar da ka haddace ta kullu sai ka karanta ta amma ya fitar maka hukuncin da baka taɓa tunani ba a cikin wannan ayar ka samu littafin shi na kitabul umm ka samu an risala nashi za ka san wane ne imamu shafi'i na uku kuma yake wali dukulil janna don shiga aljanna gobe kiyama yake wa arju husula zalik yake ina fatar in samu wannan ya sha don uku din nan shi uku din nan duniya ce ya roƙa ai in ka lura ma lahira ce gaba ki ɗaya game ko ka duba littafin akhbarul askiya shafi na ɗari da biyar za ka tarar da wannan ba ƙirƙirwa ne ba akwai wani babban malamin tauhidi babban malamin hadisi wanda ake kira muhammadu ibn ishaq ibn khuzaima yana da littafi na sahihu ibn khuzaima ko sahihu ibn khuzaima ibn khuzaima shi ma diba yayi ya sha yace allahumma allimni ilman nabi'an ya allah ka bani ilimi ilimi mai amfani wallahi sai da aka koma ana yawon neman malami mai ilimi irin shi aka buge sa aka buge taiki babu shi har wasu suka fara cewa da aljanu ne ke kame shi ilimi wasu suka cewa ka ilimin shi ba na karatu ba ne kawai mala'iku ne ke ta karantar da shi dare da rana ka duba littafin siyaru a alamin nubala na alhafizun zahabi a jiz'i na sha hudu shafi na ɗari biyar da arba'in za ka ga wannan insha Allahu ta'ala alhakim abu abdullahi ne saburi wanda ya littafin al-mustadrak ala sahihaini shi ma ruwan zanzam ya sha ya ce ya Allah ka taimaka mini in yi rubutu na addini Allah ya ba shi damar rubuta littafin al-mustadrak ala sahihaini manyan malaman musulunci da suka bude makarantun nan musuluncin da ba a koma bude irinsu ba irinsu zainuddin al-iraqi ya kulu raji rabbihi al-muktadir abdurrahim ibn al-husayn al-asari min ba'di hamdillahi zil ala'i alam tinanin jalla an ihsa'i ko imamul iraki kenan wanda ya alfiya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na duniya waɗanda tun da suka bar duniya ba a sake maimaita irinsu ba su maru shi ma ba ilimi kan shi yana wayau ruwan zanzam ya sha ya roƙa Allah ya bashi al-hafiz ahmad ibn hajirin al-askalani la fathu ba'ada fathi makka ko wala fathu ba'da fathil bari wanda ya rubuta littafin fathul bari al-hafiz ahmad bin ali ibn hajar al-asqalani wanda aka ce idan aka ɗebe littafan shi yanzu duniyar ilimi na musulunci za ta yamutse domin da cire littattafan shi ba a iya gane hadisin annabi na gaskiya da na ƙarya da an cire littattafan shi ba a iya gano hadisan gaskiya da hadisan ƙarya ibnu hajirin al'asƙalani shi ma ya ji ana faɗin yanzu duniyar ilimi wanda tauraron shi ke haskakawa shi ne imamu zahabi da haka ya taka ya garza ya maka ba ke rijiya ya ɗibi ruwan zanzam ya kamface su ya ce allahumma allimni kama allamta zahabi ya Allah ka bani ilimi kamar yadda ka ba zahabi ya kwankwaɗi ruwan zanzam ya sha wallahi ba a ɗauki lokaci ba sai ga shi ya wuce zahabi cikin kwana talatin ya karanta kutubu sita ga baki ɗaya bukhari muslim abu dawu da tirmizi na sa'i ibnu maja kuma karatu irin na wa'aiko ka kuma wa turo ka ibn al-qayyim ɗalibin ima ɗalibin shekul islam ibn taimiyya shi ma ya ce ilimin shi akwai taimakon ruwan zanzam ciki yake shi ba ko ta gefe ilimi ɗaya amfana da ruwan zanzam ba ya amfana da ruwan zanzam ta fuskoki da dama yace wallahi suna zaune cikin masallacin ka'aba tare da wani mutum mutumin nan kullun iyaka ya yi karin kumallo da ruwan zanzam da ya yi karin kumallo bai koma can abinci ina kalle da shi har kwana talatin banga ya sama loma ɗaya a cikin bakin shi ba kuma in an zo ɗawafi ya fi kowa kuzari wajen ɗawafi na tambayi mutumin da ya ce shi ya saba har kwana arba'in bai ci komi ba in ban da ruwan zanzam karin kumallo kawai yake yi da su don haka ibnul qayyim yake cewa sayyidul miyahi وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا يتي gaba da kawai yabo ya ci gaba da kawo yabo wacce su ne ruwan zanzam sun fi kowaɗanne ruwa daraja bisa doron ƙasa kuma wallahi haka ne rijiya ɗaya ce amma kuma tana shayar da duniya gaba ɗaya lokacin da muka yi karatun suratul isra'i na ba mu faɗin rijiyar da sauransu ko da kuma irin ruwan da ake ɗiba a cikinta dukkan wani gulbi da muke da shi Najeriya riba Niger ne ko riba Benue ne ka game su da za a rika ɗiba ruwan da ake ɗiba cikin rijiyar zanzam cikin su da tuni sun kafi amma rijiya sama ga shekara 4,800 ana ɗiba ruwanta dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzama ainun min uyunil janna ba ruwan duniya ba ne daga aljanna ruwan suke buguwa suna zuwa nan duniya idan ka sha ruwan zanzam ka sha ruwan aljanna sa'annan ga abubuwan ban mamaki annabi ya ce ta'amu tsomin kun abinci ne ga duk wanda ke bukatar abinci ruwan zanzam abinci ne gare shi ko malamai sun gani duniya ta gani waɗanda suka sha ruwan zanzam suka zamo musu abinci imamu sauri wanda bai kasa imamu malik ga ilimi ba shine sufiyanu sauri Allah ya mishi rahama a juz'i na bakwai shafi na saba'in da uku na littafin hilyatul auliya na abu nu'aim al-azbahani yake ba da labari daga wani wanda ake kira abdullahi alharwi ya ce mutum ne mai kirki mun san shi ya ce wata rana na shiga masallacin annabi ni shiga niji har gori jiya zanzam ya ce sai dai gauni tsoho ya yi lullubi haka ya zo ya ɗibi ruwan na zanzam yana ya ɗibi ruwan zanzam ya sha sai ya aje guga da sauran ruwa ya ce ina ɗauka ko da na sha sai na je ruwan sun juye ba ruwa ba ne yanzu sun koma kuma juice ruwa sun juye sun koma mi sun koma juice ya ce gobe na dawo wannan mutumin na gaze shan ruwa sai na bi ta bayan shi ya ɗibi ruwan ya sha yana sha ya miƙa mini guga sai na ji akwai sauran ruwa ya ce ina sha sai na ji ina shan madara ya ce jibi na sake dawowa wannan mutumin yana shan ruwa na sake mishi haka yana bani ina kwankwada sai na jina kwankwada zuma ya ce faƙultu sai na ce mishi as'aluka bi rabbi hazal baiti man anta ina roƙonka don girman ubangijin wannan ɗakin wai kai awwa kai wane ne ala yace tutattumu alayya hatta amuta yace kai ku sai ka dauka min alƙawalin zaka boye wannan sirrin nawa har sai bayan na mutu yace qultu na'am yace na yarda na na aminta qala yace anna sufyan ibn sa'id as-sauri ana sufyan ibn sa'id as-sauri yace ni ne sufyan dan sa'id as-sauri akwai ire-iren wannan da dama akwai mutumin da idan ya tashi ɗiban ruwan zanzam ya sha in ya sha ya sha zuma ya sha madara in kuma ruwa ne guda faga shi kana kallo ya ɗiba yana kwankwada kana ganin madara ko kuma ka riƙa ganin zuma idan ya gama sha ya ƙoshi ya yi hamdala idan ya karkata guga kuma ya je wanke hannun shi ya yi alwala kuma sai kaga sun koma ruwa akwai bayanai ga sunan don haka darajar waɗannan ruwan kana daidai bakin ɗakin ka'aba daidai lailatul qadar kai wasa da waɗannan ruwan wane tsohon mahaukaci ne kai wace irin ƙwaya ce ka sha a nan ga addu'o'i nan masu ƙarfin gaske sannan ba nan kaɗai ba ne akwai madina ko? da gaske lokaci ya yi mala aminu to a dakatar da wannan karatun nan ko kuma gobe a ida sa a kammala madina da kuma wani guri na daban da kuma wasu kwanaki na daban akwai in karasa lailatul qadari akwai radda za ka sake kirdado radda kuma ake canza wasu hukunce-hukunce zan zo muku da shi gobe insha Allah ta'ala akwai sanarwoyi kamar haka insha Allah ta'ala na farko dai karfe shidda zuwa bakwai akwai gida abinci na restaurant na Caliphate Lounge Sokoto waɗanda suka ɗauki nauyin sa wannan karatun namu ina roƙo Allah ya musu albarka Allah ya ƙara bunƙasa gidan abincinsu Allah ya ƙara bunƙasa gidan abincinsu wanda yake ciyaman chief executive na wannan gidan abincin shine Alhaji Muhammad Adamu sai dai ba su faɗi daidai location na ina ne gidan abincin yake ba ni ma sai in aika a somi in ci in ji yadda abinci yake kon sannan akwai wata ɗiya da gare mu wadda jiya aka yi masiyas a asibiti to muna roƙon a sa ta cike addu'a Allah ya ba ta lafiya ya ba abin da ta haifa lafiya amina yusuf to ai mata aiki an hidda ɗa lafiya to muna roƙo Allah ya ba ta lafiya kuma ya ba abin da ke cikin abin da ta haifa lafiya kuma ya sami albarka ne da sauran dukkanin waɗanda aka wa sannan akwai wani babban mutum wanda na tabbatar da duk kalmar da aka faɗi a wannan masallaci yana da lada wane ne shi ne liman shehu kaka wanda gidan shi yana dubin nan wallahi ba don liman shi kaka ba mamaki zan ba a tafsir wannan gurin ya ɗauki nauyin tafsirin nan tsawon ko kuma in ce sama ga shekara goma shi ke komai na ɗawainiyar tafsirin nan sama ga shekara goma na tabbatar da inda ban da sa shi da ake yi ga rediyo shi ke ɗaukar nauyi to yana cikin yanayin rashin lafiya kuma yana da bukatoci da yawa ni dai na tabbatar da cewa a kullum yana cikin mutanen da addu'a ta ba ta tsallake su to shi ma akwai bukatar sa shi cikin addu'a sannan ga malami wanda na yi karatun tun daga idan baki bari muku yadda za ku gane alifin ba'un har zuwa sabka alkur'ani sannan mu muka dauka da littattafan sani muka dauki littattafan fiqihu ga hannun shi Malam Ibrahim Gandi Alkanci shi ma Allah ya sa ya halatta wannan gurin muna roƙo Allah ya ƙara mu rayuwar shi albarka Allah ya ƙara mu rayuwar shi albarka Allah ya ƙara mu rayuwar shi albarka da yake mun kura lokaci akwai lokacin da ni zan sa a dauko mana shi zan zo da shi nan zan bashi lokaci da yadda Allah insha Allah ta'ala a cikin wannan watan yanzu na ga mutane duk wanda ka dubi fuskacin dariya yake amma zaban tausayi ko to Allah malaikin sarki ya taimake mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين